تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أنسجوا رحمكم الله kamar da yadda muke faɗa yan uwa ana ta yin karatuttukan nan mai da hankali a kai kuma garin irin yadda lokaci yake tafiya yanzu muna yin magana yanzu kusan za mu ce yau sha uku ga watan ramadan kusan a ce kusan rabin tarawihi ma kusan an yi shi an gama shi to haka kuma nan da sati biyu ma an yi sauka ta tafsirin ma an gama nan da sati biyu an gama eh shi yasa yan uwa a mai da hankali a cikin abubuwa wato a ribaci lokacin da ake da shi yinin da daren a ribace su to sun yin ibada yin karatun ƙur'ani sun yin raka'o'i na filfili da kuma halartar irin wa'annan wurare inda ake wato ayyuka na alkhairi Allah ya sa mu dace
إنما السبيل على الذين يستعملونك وهم أولياء ربوك أن يكونوا مع الخوارج إنما السبيل kadai dai wato tabarki ya tabbata Allah zai ne sa azinunaka ga wanda wato suke neman izinin ka bi tahallufi cikin jinkiri wato ba na rashin tafiya zuwa yakin tabu ga wahum agniya su kuma ga su mawadata ne radu sun yadda bi an yakunu ya su kasance ma alhawalifi tare da wanda suke zaune a gida wanda ba su je yakin ba kamar wato mata da kuma wato ƙananan yara وقضى الله على قلوبهم فهم لا يعلمون Allah ya yi yimki bisa zukatansu su dai ba sa sanin wato ba sa sani ai takaddama musulmi irin wannan ya gabata
يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم Mm, za su rika hanzari za su rika yi muku hanzari bi tahallufu cikin rashin tafiya wannan yaki na tabuka idza raja'tum idan kuka dawo ilaihim ka zuwa kuka dawo wurin su min algazu daga yakin in kuka haɗu su za su rika yi muku hanzari su rika gaya muku wato hanzarin da yasa ba su je ba قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم to ya rasulullahi ka gaya musu ka ce kakwai wani hanzari mu dai ba za mu yi muku ba za mu gaskata ku ba قد نبأنا الله ba da بنخبركم kun hakika Allah ya ba mu labari ya ba mu labarin ku ya gaya mana labarin ku ai akhbarana ubangiji ya ba mu labari bi ahwalikum da halayen ku وسيرى الله أمركم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون wa sayyarallahu amalakum sannan Allah wato zai nuna ayyukan ku wa rasuluhu da manzansa manzansa da Allah tabaraka wa ta'ala sannan wato za su nuna ayyukan ku su mutura tuna sannan a maida ku bil basin tashin alkiyama ila alimul gaibi zuwa ga wato masanin abin da ya fi ko shaharati da kuma wanda yake san abin da bayyane duk lamarin ku zai koma za a mai da kuku kanku baki ɗaya da duk al'amuran ku zuwa wanda ya san zahiri da baɗini shine Allah tabaraka wa ta'ala kuma za a zo a bayyana duk abin da kuke ciki wato a tashin alkiyama fayu na biyu ku zai baku labari bi ma kuntum ta'malun da abin da ku zo kuna aikata fayu jazikum fayu jazikum Allahu alaihi Allah zai saka muku alaihi a kansa سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس sannu za su rika rantse muku da Allah idan galabtin idan kuka juya zuwa gare su bin tabuka daga tabuka za su yi ta rantsuwa da Allah suna cewa su da wallahi suna da uzuri cikin rashin tafiya wajen yakin nan suna yi muku haka ne don ku kau da kai ga biransu wato da wato ku kau da kai ku rabu da su ko ku rika zargin su shi yasa za su yi ta muku hanzarin kirkiro fa aridu an ku kau da kai ga biransu innahum rujusun su dai wato kazanta ne li khubsi batinihim saboda kazantar batinin zo هم أويهم جهنم بما كانوا يكسبون makomarsu ita ce wutar jahannama saboda abin da suka zama suna aikatawa يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يهدي عن القوم za su الفاسقين ƙi suna rantse muku da Allah suna muku rantsuwa don ku yarda da su to in dai har kun yarda da su to shi fi ubangiji ba zai yarda da mutanen da suke fasikai ba ai ba zai yarda ga- ba zai yarda da su ba wala yanfa'u ridakum yadda ku da kuka yi musu ba za ta ba za ta yi amfani ba ma asudul lahi tare da kuma wato azaba Allah fushin Allah da ya da su Allah ya riga ya fushi da su to ko kun yarda da su wannan yarda ta ku ba za ta yi amfani ba الأعراب أشد كبرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود كما أنزل الله على رسوله al'aram kaga wato larabawan ƙauye su ne mafi tsananin kafirci da kuma mafi tsananin wato munafunci ni wato sun fi wato sun fi mutanen birni wato tsananin kafirci da da da kuma munafunci eh li jafa'ihim saboda wato jafa'in su suna da wato kaushin zuciya suna da wato kaushi a mu'amalar su ba su iya mu'amala ba wa gilazu ibaihim da kuma wato kaushin ɗabi'unsu su wa bu'udihim da kuma nisan su an sama alkurani ga birin jin alkurani tun su suna can ƙauye wato alkurani sai ya sauka ma wato duk wato wanda suke binne su ji su haddace su can ma ba su samu labarin abin da ya sauka ba wa ajidaru su ne wato masancanta da an yi an an aibi Allah ya alamu cewa wato abi Allah ya alamu su ne mafi canta da ba su iya sanin hududa ba an zalallahu wato iyakokin abin da Allah ya saukar ba a na rasulihi bisa zancensa min al-ahkam na daga hukunce hukunce shari'i da shari'u tunda sun nisa ba sa jin qur'ani ba sa jin wato saukar wahayi kuma sun nisa wato da su wanda suke sahabbai wanda suke tare da manzon Allah da'iman ba za su ji abubuwa na ilimi ba ba za su ba su ba su fahimci addini ba saboda suna can suna suna kauye ma'ana suna kauye ba sa shigowa gari sai lokaci lokaci to saboda haka wannan ne zai sa cewa ba za su san wato irin hukuncin da ubangiji ya sauka ba da iyakoki wanda allah ya ajiye su ba za su san su ba balle a ce sun tsaya a wannan iyakokin والله عليم حكيم allah masani ne da halittarsa kuma gwani ne a cikin aikinsa bihim da su ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم dawa'i daga cikin larabawan ƙauyen nan akwai wanda yake rukon abin da ya ciyar fi sabilillah cikin ɗaukar addinin allah yana ɗaukarsa magarama ai garama kan garama ne wa hasara da ko husrana kuma hasara ce li'annahu saboda cewa shi dai la yarju sawabahu baya kaunar wato sakamakon sa bal bari dai yunfiquhu yana sayar da shi ne khaufan dan tsoro wa hum banu asad su ne banu asad wa gadfana da gadfana su banu asad da gadfana to wa'annan wato su ma suna da cikin wa'anda abinda duk suke ciyarwar wato ba suna ciyar da shi saboda Allah bane eh wato shi yasa ubangiji ya ce a cikin laraba akwai wanda yake rukun abin da yake cewa kamar wato wani wata garama aka dora masa wato abu ne na tilas aka yi masa dole ne ta sa yake yin sa eh ba domin baya kaunar ce bai imani ba balle ya rika zaton cewa zai samu sakamakon wannan aiki na alheri da yake yi wa ya tarabba su bi kuma dawa'ir kuma suna sauraron juyawar zamani dukum da ku ai dawa'irar zamani masu kewayawar zamani da an tankali ba alaikum cewa ya zamanin cewa ta juya alaikum a kanku ba ya ta hallasu to shi ke nan sai su kuta da ku wato an gama ku zamani ya zo muku zamani ya halakar da ku to shi ke nan sun gama da ku عليهم دائرة السوء alaihim da'iratu sau juyawa zamani mummuna alaihim ta tabbata gare su wato wato bil fatihi bil dammi wato bil dammi wal fatihi kenan alaihim da'iratu sauri ko da'iratu su'i ai ya duru azabu azaba za ta juya wal halaku da halaka alaihim akan su la alaikum ba akan ku ba ku mu ku mu'minai والله سميع عليم Allah mai ji ne da akwali ibadihi ga zancen bayansa kuma masani ne da ayyukansu wato duk abin da bayansa suka faɗa ubangiji zai ji shi ya san shi kuma duk abin da suka aikata ya sani ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول daga cikin larabawan ƙauyen nan akwai wanda suke imani da Allah kuma suke imani da ranar lahira kamar juhainatu wa muzainatu wayannan sun imani da Allah sun imani wato da ranar lahira wa yadda hizu ma yunfiqu qurbatin kuma a cikin dai su wayannan mutane akwai wanda yake rukun abin da yake cewa cikin dauka addinin Allah yana wato yana rukun sa wato ibada qurbatin wato ibada ne wato zai tuqarribu za ta kusantar da shi inda Allah a wajen Allah wa wasilatan kuma yana yana ganin wato infakin da yake yi tsani ne ila salawatin rasuli zuwa ga addu'o'in manzo lahu gare shi ألا إنها قربة لهم ala ku sani innaha sannu wannan nafakan nan da suke yi qurbatun ai wato kusanci ne wato abin da zai kusanta su ne lahum gare su abin da zai kusanta su ga Allah lahum gare su inda hu wato zai kusanta su zuwa gare shi tabaraka wa ta'ala سيدخلهم الله في رحمته
na'am faɗin su da ya ce musallawatin rasuli ai أي دعواته da wati ai da wayoyinsa أنه الواسطة واسطة الجماع domin shi ne wasu da wasu ke girma كل نعمة min kullum ni'ima في في كل min نعمة kullum ni'imatin a cikin kowace ni'ima فتجب ملاحظته في كل عمل لله wato ya wajaba a mulahazar su cikin dukkan wani aiki na Allah أن الله cewa Allah لأن الله saboda Allah تعبدنا بالتوسل به na'am تعبدنا بالتوسل به wato ya wato ya ya koya mana ko ya bautar da mu da tawassuli da shi tsani da shi قال تعالى Allah ta'ala ya ce إن كنتم تحبون الله idan dai kun zama kuna son Allah فاتبعوني ku bi ni يحبكم الله to Allah zai so ku فمن زعم wanda ya riya أنه يصل إلى رضا إلى رضا الله cewa shi zai sadu zuwa ga yadda Allah بدون اتخاذه صلى الله عليه وسلم ba da rukon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba واحدة da suke shi cewa shine wato tsani ba ووسيلة بينه bai وبين rike shi shine wato tsani ba tsakaninsa da tsakanin Allah tabaraka wa ta'ala ضل سعيه wato aikinsa ya baci وخاب رأيه wato ra'ayinsa ba ya baci قال الآرب بن مشيش wato al'arif albin ibn mashish ya ce ولا شيء إلا وهو به منود wato ba wani abu sai dai yana cikin zuri
إذ لولا الواسطة domin ba don wasiɗa ba لذهب كل ما قيل الموجود wato da duk wani abin da aka faɗa ya tafi قال بعضهم shashin malamai ya ce وأنت باب الله أي إن- يمرئ جاءه من غير la كلام yarbudu wa anta babullahi ya kai rasulullahi kai ne kofar Allah أي امرئ أتاه من غير dukkan كلام mutumin da ya zo kofar Allah ba tare da tsaninka ba لا يدخل la yarbudu ba zai shiga ba هو باب الله الأعظم wato manzo Allah shine kofar Allah wacce take mai girma سره الأفخم na'am وسره da الأفخم kuma sirrinsa wanda yake dai mai gwaƙi والوصول إليه wato saduwa zuwa gare shi وصول إلى الله saduwa ne zuwa ga Allah لأن الحضرتين domin hadarin nan guda biyu واحدة guda ɗaya ce ومن فرق wanda duk ya raba su لم يذق للمعرفة طمعا wato bai ja bai ji wani ɗanɗano da mana bai bai ɗanɗano wani ɗanɗanon ma'arifa ba alhamdulillah shafi nawa ne wannan أي مقاومة to sauri ne to
سيدخلهم الله برحمته sandai Allah zai shigar da su fi rahmatihi cikin wato aljannarsa إن الله غفور رحيم hakika dai Allah mai gafara ne ga ma'abuta biye da ga- ga mabiya gare shi wanda suke bin sa kuma mai jin kai ne bihim da su والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه wasabiquna alawwaluna wa'anda suka rigaya alawwaluna na farko min almuhajirin daga muhajirai wal ansar da ansaru dama an ce muhajirai su ne wato mutanen maka wanda suka baro maka tare da manzala suka hijira suka koma madina idan an ce kuma ansaru to su ne mutanen madina wanda suka karɓi manzan allah da sahabbai bayan sun fito daga maka to shine allah yake cewa waɗanda suka rigaya daga cikin wato na farko min muhajiri daga muhajirai da ansaru eh waɗannan su ne wahun man shahida badran su ne wanda suka halarci yakin badar au jami'i as-sahabati ko kuma wato dukkan su ko kuma jami'i as-sahabati ko kuma dukkan sahabbai ake nufi eh ko kuma dukkan sahabbai ake nufi wallazina tabauhum da waɗanda suka bi su ila yawmin qiyamati har zuwa ranar qiyama bi ihsan da kyautayi bil amal a cikin aiki to radiyallahu anhu Allah ya ya yarda da su Allah ya yarda da sahabban manzo Allah bi da'atihi da biyayyarsa wa radu su kuma sun yarda bi sawabihi da sakamakon da ya ba su wa adda lahum jannati Allah وألقى لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ya- kuma ubangiji ya tarihin musu jannatin aljannatai wanda ƙorami suke gudana ta ta a ƙarƙashinta khalidina suna masu dawama biya a cikin ta abadan har abada ذلك الفوز العظيم wancanar ta shine wato rabo wanda yake mai girma to
السابقون الأولون wasabiquna wato marigaya al'awwaluna na farko من المهاجرين daga muhajirai السابقون من المسلمين wanda suka rigaya wato wanda suka rigaya min musulmi ne daga musulmi الذين سبقوا إلى الإيمان wanda suka rigaya zuwa ga imani أو الذين سبقوا تماما ko kuma wanda suka tsere tamamin a cike إلى ila aka ce أول من أسلم cewa wani kaunar aka ce wanda ake nufi farkon wanda ya- wanda ya musulunta فإن كان أول من أسلم na فإن كان أول من أسلم wato idan wannan magana wato idan wanda ya fara musulunta ya kasance ake nufi فأول من أسلم أبو to بكر farkon wanda ya musulunta shine abubakar إلى خديجة wani kaunar aka ce na na hadija إلى علي wani kaunar aka ce sayyidina ali والجمع بين هذه الروايات wato hajjabi tarawa tsakanin wayannan ruwayoyi أن أبا بكر cewa abubakar أول من أسلم من الرجال shi ne farkon wanda ya musulunta daga mazaje وعليا wato daga أول من- manya sayyidina ali kuma أول من أسلم من shi السبيان ne wanda farkon wanda ya musulunta mina siriyan daga yara وخديجة أول من أسلم من النساء nana hadija kuma ita ce farkon wanda ta musulunta daga mata والسابقون الأولون wasabiquna marigaya al'awwalina na al'awwaluna na farko نعم ليس الذين سبقوا إلى الإسلام ba فقط ba su ne wanda suka riga zuwa ga musulunci ba ba kai بل kadai الذين حصل لهم السبق bar dai su ne waɗanda wato rigaye wato ya samu gare su الأمة على أقسام wato al'umma dai sun ka suka so suna da wato suna bisa kashi kashi فمنهم ظالم a لنفسه cikinsu akwai wanda yake mai zalunta kansa ومنهم مقتصد a cikinsu a ce akwai kuma wanda yake mai- mai wato muktasidi mai mai- mai tsakaitawa ga kansa ومنهم سابق بالخيرات akwai kuma wanda yake mai tserewa cikin aikin alheri نعم نعم أسباب نعم أسباب الأمة أبو بكر الصديق رضي الله عنه wato wanda ya tserewa dukkan al'umma shine abubakar da siddiq radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi سبق الجميع ya wato tserewa wato duk baki daya tserewa kowa آمن قبلهم wato ya yi imani kafin imaninsu وسبقهم في جميع الميدان kuma ya tsere musu a cikin dukkan wato fagage ويليه من يليه من الخلفاء الأربعة wato wani manyari wanda yake binsa yana binsa daga halifofin nan guda hudu السابقون في هذه الأمة wato wanda suka riga a cikin wannan al'umma الخلفاء الأربعة da wato halifofin nan guda hudu dai,
أبو بكر abubakar عمر da sayyidina umar وإن كان عمر هو المتم الأربعين ko da dai umar shine na cikin arba'in وعثمان da usman sayyidina usman وعلي da sayyidina ali والستة الباقية da sauran mutum da sauran mutum shida wanda aka yi musu albishir da aljanna ومن حضر غزوة بدر da duk kuma wanda ya halarci yakin badar ومن حضر أودا da wanda ya ya halarci yakin uhudu حضر بيعة da الرضوان wanda ya haɗu wanda ya halarci wato bai'atul ridwan هؤلاء هم السابقون wa'annan su ne a sabiquna wa'anda suka rigaya الأولون na farko كل من تبعهم إلى يوم القيامة wato duk wanda duk wanda ya bi shi har zuwa ranar alkiyama هم من السابقين to duk suna cikin wato masu rigaye يقول الرسول صلى الله عليه manzo وسلم Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa سابقنا سابق wanda ya tsere a cikin mu ya tsere ومقتصدنا ناجٍ wato mai iktisadi a cikin mu shi kuma ya tsira ظالمنا مغفور له wato a zalimin cikin mu an masa gafara والسبق حقيقة wasu tserewa na hakika بالهمم da himmomi ne لا بالقدم wato ba da dadewa ba وبعبارة شيخنا wato da ibarar shehin السير بالقلب لا بالبدن wato sairi yana samuwa ne da zuciya ba da jiki ba هذه عبارة الشيخ التجاني wannan ita ce ibarar shehu tijjani ذكر أن الجنيد أن الجنيد البغدادي na'am ذكر أن الجنيد an البغدادي faɗa cewa junaidu al-baghdadi دخل الجامعة ya shiga masallaci وقت الزوال lokacin zawali فسمع sai ya ji سبقت يا جنيد cewa an sai ya ji ana cewa an tsere maka dai ya kai junaidu فلما آتى الجمعة yayin da wata juma'a ta zo دخل قبل الزوال sai ya shiga kafin zawali kafin zawali فنودي سبقت sai يا جنيد aka kuma kiransa aka ce kai junaidu fa an tsere maka فلم يزل يبكر bai gushe ba yana wato yin sammako حتى صلى الصبح har dai wata rana sai da ta kai ya je ya yi sallah asuba وجلس وجلس ينتظر صلاة الجمعة wato ya zauna yana sauraron sallar juma'a فنودي sai aka kirawo shi بك يا جنيد aka ce an dai tsere maka ya zo ne du قال من يسبقني sai ya ce ah na zo tun asuba to waye ya tsere mu wa'anda zai suka yi kilmar jini a hannun ba kowa a nan tare da ni a cikin wannan masallaci ila lahu sai aka ce da shi idan kabbatis salatu nan idan idan kabbatis salatu idan sallah ta kare akhiru man yaqdi bil masjida farkon wanda zai fita daga masallaci huwa alladhi sabaqaka shine wanda ya tsere maka an tazara kan ta zara shi kenan sai ya saurare ta sallu na'am hatta sallu wan kudu na'am hatta har dai suka yi sallah wan kudu duk mutane suka watse nazara ila rajulin yakhruju akhiran sai ya kalli wani mutum da ya fita a ƙarshe malahika bihi sai ya sai ya je riske shi wa qala lahu wakali lahu ya ce da shi bima sabaqtani da mai ka tsere mun wa ana sallaitu subha ni ga an na sallah su ba jalastu huna an tazuru salatu na zauna a nan kuma na sauraron sallah qala lahu sai ya ce da shi أنا إذا سلمت من الجمعة ni in na sallama daga sallar juma'a أنوي الرجوع na أنوي الرجوع ina niyyar komawa إذا عاد يوم الجمعة إلى صلاة الجمعة أيضا na a nurin ju'a da na koma an na ta yi zan tafi gida sai in kuma sai in yi niyya a wannan lokacin dawowa wata juma'a قال بهذا ya سبقتني ce to daga nan da wannan ka tsere mu الصبر بالهمم Eh, a san ku tsere ya bil himmam da himmomi ba da daɗe ba ba kaji inda ya tsere ba zuwan ba ne shi in ya fita daga da ya fita sai ya niyyar to juma'a mai zuwa na yi niyyar dawo ina son magana a kan sahabban wannan ayat ce magana a kan sahabban manana sallallahu alaihi wasallam Eh, sabiqul awwaluna hajirin eh ko inda wani bayani a yi magana ce kan sahabban manana Allah ya ce ya yarda da su su kuma sun yarda da abin da Allah ya yi yanzu wanda da Allah ya ce ya yarda da shi akwai kwakwazo a kansa alkur'ani ne ya ce eh, yake cewa wallazi na tabuhun bi ihsani radiyallahu anhu waradu su kuma anhu Eh, to nan wa radiyallahu anhu waradu anhu nake so shehu babu ce kowa shi ne yawon shi ke nan نعم ذلك الفوز العظيم domin kare
ومن حولكم من الأعراب منافقون daga cikin wanda suke wato gefen ku ya ahalar madina ya ku mutanen madina a waɗanda suke wato suka kewaye ku min arab daga labin larabawa ƙauye to akwai fa munafukai a cikinsu ka aslama kamar dangin aslama wa ashjau da ashjau wa gifar da gifar waɗannan duk munafukai ne ومن أهل المدينة haka nan ma a cikin mutanen madina akwai munafikuna munafukai مرضوا على النفاق لا تعلمهم sun dance alal nifaki bisa wato yin munafunci wato lajju sun nannace fiye a cikinsa wasu tamaru sun zarce la ta'lamuhum kai dai baka san su ba ya rasulullahi نحن Eh, نعلمهم mu mun san su insha Allah mun san munafikan mun san su بل أعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب azim to عظيم in mun san su za kuma mu kama su Eh, za mu kama su za mu yi musu azaba za mu yi musu azaba marra biyu da kunyatarwa ko kuma da kisa a duniya ko mu kunyatar da su a a duniya ma'ana kunyatarwa za mu saukar da bayanin su duk abin da suke ciki mu saukar da bayanin su a watsa wa mutane a ji halin su Eh, ko kuma ko kuma a yi- a shiga yaƙi mu kashe su duk duniya a duniya To, na farko kenan wa azabin ko kuma da kuma azaba wa kuma da kuma azabar kabari suna mutuwa suka shiga kabari kuma za su samu azabar kabari tana jiran su Eh, idan kuma aka je lahira sai kuma a shigar da su wuta gaba daya
وآخرون اعترفوا بذنوبهم وخلقوا عملا صالحا وآخر سيئا Ah, wa akharuna da wayansu mutane kuma itarahu sun yi furci bi zunubihim da zunubansu da zunubansu min at-tahallufi na daga rashin tafiya wato yaki eh to shine na atinsa wal khabaru labarin khaladu amalan salihan sun cuɗanya aiki wanda yake nagari wa huwa jihaduhum shine jihadin su qabla zalika kafin wannan lokacin na tafiya da buk tabuga sun yi aikace aikace na alheri an yaƙe yaƙe da su eh au itirafin ko kuma a furcin su ne bi zunubihin da laifukan su au kai da zalika ko wani wannan to sun cuɗanya wannan kyakkyawan aiki nasu wa akhara da wani aiki wanda yake sayi an wanda yake mummuna wa huwa tahallufu shine wato rashin safiyar su yakin tabuka asallahu an yatuba alaihim
ya kusa ta ubangiji ya karɓi tuban su ya karɓi tuba ya karɓi in sun tuba ya karɓa inna laha inna allaha ghafurur inna rahim laha haƙiƙa ne allah mai gafara ne mai jin kai wannan ayar ta sauka ne fi abin lubaba ta cikin abin lubaba ta wata jama'atun da wata jama'acin da wata jama'a ausa'u an busau sun ɗaure kawunansu fi sawarin masjid a cikin al'amudan masallaci lamma balagahum yayin da labari ya riske su lamma balagahum ma na zalafin yau halifina yayin da labarin abin da ya sauka a kan wato wanda suka suka zauna suka ki tafiya yin tabuka yayin da wato labarin abin da ya sauka ya je musu eh wahalahu sai suka rantse kuma la yahulluhum ba wanda zai kwance su daga wannan daurin da suka yi wa kansu illa nabi sai dai annabi sallallahu alaihi wasallama to fa hallahu sai manzo Allah ya kwance su kuwa lamma nazalat yayin da wato wannan ayar ta sauka
وفي أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم yin Allah ya ce ka karɓa daga dukiyarsu ka karɓi sadaka ka karɓi sadaka daga dukiyarsu ta ɗahirhun da za ka tsarkakar da su kuma ka zarkace su biha da ita min zanubihin daga laifukansu to fa a kasa sulusu amwali sai manzo Allah ya karɓi sulusun dukiyarsu wata sadaka biha ya sadaka da ita wa salli alaihim kai musu addu'a eh inna salawatuka kaga addu'arka إن صلواتك سكن لهم to inda salamatika kaga wato addu'arka sakanun lahum rahama ce lahum gare su wakil wani kala ka ce a dumani na tunnutsuwa ce duk abuli tawbatin da karɓar tuban su والله سميع عليم Allah mai ji ne kuma mai sani ya san komai yana jin komai kuma alimin masani ne da komai ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم shin ba sai sani ba ne cewa Allah shi ne yake karɓar tuban bayansa kuma yake karɓar sadakoki ba su sab- ba su sani ba ne an Allah cewa Allah huwa tawwabu shi ne mai yawan karɓar tuba ala ibadihi bisa bayansa bi qabul tawbati da karɓar tuban su arhimu mai jin kai bihim da su wal istifhamu istifhamu nan na takriri ne na tabbatarwa ne wal qasdu bihi abin nufi da shi tahayyijuhum motsa wasu ila tawbati zuwa ga tuban wa sadaqati da yin sadaka وقل إيمانوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون wakul imaru ku yi aiki eh, ku yi aiki eh, wa sai da lahu amar ku yi aiki wato wa kullahun ku ce musu ya rasulullahi ku yi aiki Eh, ko kuma ka gaya ma mutane baki daya imaru ku yi aiki ku aikata ma shi to duk abin da kuke so to fa sai Allah amalakum wa rasuluhu Allah fa yana ganin aikin ku da manzansa duk za su ga abin da kuka aikata wal mu'minuna mu'minai ma za su ga abin da kuka aikata وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون sannu za a mai da ku bilbasu da tashin alkiyama zuwa ga masanin wanda yake abin da yake fake domin Allah ya san duk abin da yake boye wasu shahadaci kuma masanin masanin abin da yake bayyana shine Allah sannan zai ba ku labari da abin da kuka kasance kuna aikata kuma ya saka muku da shi وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم wa akharuna wasu kuma minal mutahalifina cikin wa'anda wato ba su tafi yakin tabukan nan ba eh, murja'una ko murja'una ko murja'una bilham bilhamzi wa tarkihi ai ababen jinkirtawa ne wa akharuna ababen jinkirtawa ne an tabbata gaban karɓar tubo su li amrillahi saboda wato umarnin Allah fihim a cikin su bima sha bima ya sha da abin da yake so imma yu'azzibuhum kuma wato ya musu azaba bi an yi mitan shi ne matar da su bila ta mutum ba da tuba ba wai ma ya tubu ko kuma ya karɓi tuba alaihim gare su والله عليم حكيم allah masani ne da halittarsa kuma gani gwani ne a cikin aikinsa bihim da su wa humus salasatu su ne wato mutum uku nan al'atu na masu wanda suka zo ba da wato marara tibin rabi wato ba'du bayan bayan wannan na farko su shine marara tibin rabi waka abdul malik da kafin dan malik ko hilal bin umayyah da hilal bin umayyah su ne guda uku wanda suka yi suka daure kansu ai ta hallaku wannan ba su tafi yakin tabuka ba kasalan saboda kasala wa maila da kuma karkata ilar da ake zuwa ga hutu amma la nifaƙan ba don munafunci ba munafukai ba ne walam ya ta zuru kuma duk da ake zuwa kuma manzo Allah ake hanzari kowa ya je ya ce shi bai tafi ba da lafiya wannan ya je ya faɗi cewa shi bai tafi ba wani abu ne tare shi kaza kaza to su sai suka san cewa fa babu wani abin da ya tare su su je wajen yakin nan sai kasala saboda haka su ba su je gun manzo Allah wato sun je sun sun yi hanzari baka gaire mu kamar wasu su to kowa kafa amrahum wato to kowa kafa amruhum sai lamarin su ya tsaya 50 na lailatan kwana 50 wa hajarhum nasu wato mutane suka kaurace musu ta nazara tobatu har da tuban su ta sauka ba'du bayan wannan eh suna nan suna nan suna nan da farko suna nan ana nan ba abinda ba abinda ya sauka a cikin su da kai ma sun zo suka shigo wato aka zo suka shigo masallacin mazala ya kawo da fuskarsa daga nan ma aka ce ma mutane ma su daina su daina ma kula su daga nan ma aka ce su ƙaurace wa matansu har sai da dai wato ayar abin da su sauka ba bayani akan wani ba bayani akan su ukun nan eh to mu zo
الذين اتخذوا مسجدا وجرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرشادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ومنهم daga cikinsu dai wato cikin munafukan nan akwai allazina tahadu masjidan akwai wa'anda suka riki masallaci wahum isna ashira su mutum goma sha biyu ne minal munafiki ne daga munafukai sun riki wannan masallaci dirara ai madarratan don cutarwa da ahalin masjidi ku ba ga ahalin wato masallacin ku ba sun kafa wannan masallaci don su cutar da musulmin da suke masallacin ku ba kuma wa kubra sun kafa masallacin saboda kafirci la'annahu saboda cewa su dai banawu sun gina wannan masallaci ne da amrin abi amir ar-rahib da umarnin abi amir wanda yake rahibi ne na yahuda liya kuna ma'akalan dan ya zama wato mafaka ne lahu gare shi ya kudumu fihi man ya ci wato man inda hu wato duk wanda yake zuwa wajen sa sai su gabatu zuwa gare shi wa kana shi kuma ya zama zahaba ya tafi wato liyati liyati ya bi junudin min kaisar dan yazo da runduna min kaisar daga wajen kaisara likitalin nabi dan ya yaki annabi sallallahu alaihi wasallama to shi wannan abu amir din kenan eh hakku kaisara ya tafi dan ya samo taimakon sojoji dan su zo ya yaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to su ne fa wanda suka riƙe wannan masallaci don cutarwa da kuma kabirci wata filikan da kuma rabawa bainar musulmi da tsakanin musulmai allazi ne yi salluna wanda suke sallah bi kuba a masallacin kuba bi salati ba azihim da sallar shahin su fi masjidihim cikin masallacin su domin wasu za su ɗauka masallacin ba na cutarwa ba ne tunda an ce masallaci to bari su je su yi sallah to kaga an dara kan musulmi kenan to saboda haka dan wannan dama suka shirya da cutar da musulmi wa irsadan da kuma wato ɗan jago wai sanar da tara kuban saurare liman harabar lahar wanda wato ya yaƙi wato ya yaƙi lamarin allah wa rasulahu ya yaƙi manzan allah min ƙabla tun gaba ai ƙabla bina'ihi tun gaban wato gina shi ko abu amir shine abu amir din nan dai almaskur abun ambato wala ya halifunna ولا يهلكن إلى ربنا إلا الحزنى wato wanda ya halifunna wallahi za su rantse su ce in a ranar ai ba mun komai ba bibi na ihe da gina wannan masallaci illa illar husna sai dai aiki wanda yake kyakkyawa na daga wato tausasawa bil miskin da miskinai bil matsar a halin matsari har ruwan sama wal har da zafi wa tausa'at da kuma yalwatawa alal musulmi na bisa musulmi wato idan aka kara masallaci tunda musulmai karuwa suke kaga an yalwata kenan to nan ko a cikin dalilin su ba wannan ne dalili ba eh dalilin da yake koye ya wato cutarwa ce ga addinin musulunci kuma cutarwa ce ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam
والله يشهد إنهم لكاذبون Allah ya ce da cewa su dai makaryata ne bi zalika cikin wannan wakanu sun kasance sa'alun nabi sallallahu alaihi wasallam sun tambayi annabi sallallahu alaihi wasallam an yi salliya ya salla fi a wannan masallacin fa nazala sai wannan aya ta sauka لا تقم فيه أبدا Allah ya ce da manzo Allah la takum kakkai sallah bihi a wannan masallaci abadan har abada to shikenan fa arsala jama'atan sai manzo Allah ya aika jama'a daga cikin rundunar musulmi hada mu da suka je wato suka rushe masallacin wa harraquhu suka kona shi waje alu makanahu suka sanya bigiran sai zama kanasatan juji inda ake tara wato shara tulqafi hal jiyabu ana jeba wato mushe mushe ake mushe ake tarawa ma a wajen masallaci bayan an kona shi sai zama kudin da duk in an samu wani mushe nan za a kawo a jeba don masjidin لا مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه wallahi masallacin da aka assasa shi wanda aka gina wato shika-shikansa Allah ta kawo bisa tsoron Allah min awwal yawon tun daga farkon yini wuzi'a da aka ajiye shi yau halarta gidanar hijira da ranar da wato ka sauka gidan hijira wa kuma masjid uba shine masallacin uba kama fil buhari kamar yadda zuwa cikin buhari to a haƙu shine mafi cancanta min da gaishe an ta koma ka tsaya ma'ana tusalli bi kai sallah a cikinsa wato masallacin da aka sa aka gina shi saboda tsoron Allah shine masallacin da ya cancanta ka tsaya kai sallah a cikinsa ba wancan masallaci na munafukai ba فيه رجال يحبون أن يتطهروا aro akwai mazaje a cikin wannan masallaci na Kuba kumul ansaru sune mataimaka mutanen Madina yihibbuna suna son an yi tadaharu su tsarkaka
والله يحب المقتدرين yabe Allah kuma yana son masu tsarkaka masu tsarki ayyusibuhum yana saka musu fi ilgamu ta'if fil asli fil ta'if rawayi ibn khuzaimah ibn khuzaimah ya rawaito fi sahihi a cikin ingantaccen sa an uwaimir ibn sa'idata daga uwaimir dan sa'idata annahu sallallahu alaihi wasallam cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a tahu ya zo musu fi masjidin quba a masallacin quba fa qala sai manzo Allah ya ce da su inna Allah ta'ala qad ahsana ilaykum sana'a hakika Allah ta'ala ya kyautata muku yabo ma'ana Allah yana yaban ku fi duhura a cikin wato tsarki fi qissati masjidikum a cikin qissan masallacin nan naku fama haza duhur allazi tadaharuna bi me wannan tsarkin da kuke tsarki da shi har Allah ya ga har Allah ya ga ya yabe ku akan sa eh kalu sai suka ce wallahi ya rasulullah mun rasa ya manzo Allah ma na alamu sha mu dai mu san wani abu ba. illa annahu sai dai kawai lamarin da sha'anin kana da najiranu muna da waɗansu makota mina da yahuda daga yahudawa kanu yaksiluna adbarahum min al-gaidi to idan suka je ma ban daki suka yi gaidi to suna sa ruwa su wanke dubrorinsu to shi kenan mu ma da muka ga haka faga sallan ma sai muke wankewa kama gasa ruka bai da su ma suka wanke to wa fi hadisin a ya zo a cikin wani hadisi rawahul bazzar bazzar ne ya rawaito shi faqalu sai kuma suka ce ai wato mu da ya rasulullahi abin mu san muka san muna yi nutbi'ul hijarata bil ma'i muna biyewa da wato tsakon kwani ruwa idan mun gama gaidi sai mu sa tsakon kwani mu goge sai kuma mu sa ruwa mu wanke faƙala huwa zaka manzala sai ce to wannan shine fa alaikum muhu na umarce su ku rike wannan aikin Allah yana yaban ku akan sa Rafa man usiza haka ba mu sisa bunyanuhu ala taqwa min Allah wa ridwanin khayrun man sisa bunyanuhu ala shababi mutin kirin fangara bihi dine bi jahannam nan yanzu afa man usiza binanu shin masallacin da wato aka kafa wato bunyanu aka sa harshashin gininsa ala taqwa bisa tsoro min Allah daga Allah bisa tsoron Allah eh da kuma kauna da kuma kaunar ridwani yadda minhu daga Allah eh khairun shi yafi alheri amma usisa bunar ko kuma wanda aka sa harshashin gininsa ala shafa jurubin a bisa gefen jurubin wato wato jurubin wato jag wato rami harin wato mai rubtawa ai mushribin mai tsinkaye ala su kudu bisa faduwa fanhara bihi sai ya rubuta da shi ya aisa kada ya faɗi ma a bani tare da mai gina shi fina da jahannama cikin wutar jahannama ko shi wannan khairun shi ba alheri a tamsilin wannan sama misali ne lil bina'i wato ga gini ala diddin takwa bisa kishi ya wato takwa ma ya ulu ilai da abinda yake koma zuwa gare shi wal istifham da istifham wal istifham wannan istifhamun lit taqrir da tabbatarwa ne ai al awwalu wanda aka gina din nan na farko khairun shi fa alheri wa huwa misal masjid quba shine misalin masallacin quba wasani nabi kuma wanda wanda yake shine wato masjid dirani to shine misali na masallacin masallacin wato cutarwa eh wanda masallacin da aka sa ginin sa bisa takwa bisa tsoron Allah to shi yafi kowane masallaci eh kowane ma aiki ma in aka yi shi aka sa tsoron Allah a ciki to wannan aikin zai zama aiki kyakkyawa ko shine karɓaɓɓe a gurin Allah والله لا يهدي القوم Allah الظالمين baya shigar da mutanen da suke azzalumai لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم wallahi zalu bunyanuhum allazi banaw ribatan wannan ginin da suka yi bai gushe ba wato yana zama ribatan ai shakkan ko kwanto fi kulubiyan a cikin zakatan su illa an taqadda kuluhum sai dai wato zuciyarsu ta yanyanke ai tanfasilu ta ware ta rabu ga anyan mutu shine su mutu wato eh, wato zuciyarsu ta yanyanke wato su mutu wato su mutu wato wannan wato abin da suka yi ginin da suka yi to bai gushe ba bai gushe ba wato ba zai gushe ba yana zama wato kokonto a cikin zukatansu kuma kuma ya yanyanka zukatansu shine su mutu ba su mutu a cikin wato rashin imani su mutu da munafunci duk wanda ya mutu yana cikin munafunci kaga bai mutu da imani ba والله عليم حكيم Allah masani ne kuma masani ne da da halittarsa abinda Allah ya sani a halittarsa babu abinda bai sani ba eh hakimin kuma gani a cikin aikinsa bihim da su إن الله حكيم nan wajen masallacin ku ba babu wani abu shi wani magana ne wannan misalin da ya misali da masallacin da wasu sa'alar tagawa ko shi kuma masallacin masu dirar ai abin guda biyu ne ya gani da masujin wasu sa'alar tagawa min awwali layomi a haƙo an taɓo mafi biyar jami'in yi hibbuna an yi ta tahar wallahu hibbun mutahirin sai kuma shi ababen ususu bayanuhu ala shafa junubin ko ababen ususu bayanuhu ala taqwan min allahi wa ridwanu hayrun amma ususu bayanuhu ala shafa junubin harin kan harbihi bila jani wancan gini ne an yi shi gini ne wato wanda ya samu foundation aka sa masa wato kayan aiki sosai wato ya samu karfin wato foundation kuma wannan shi kuma gini ne wanda aka yi shi a gefen gaggafa ayan su gaggafa gaggafa to gaggafa ya inda kasa take yankewa take rurrubtawa rurrubtawa take ka gani ai ba za su zama ɗaya ba wancan yana da cikakken ƙarfi wannan kuma duk sanda kasar ta rub- ta yanke to da gini za ta yanke sai ya faɗi eh to ai kaga ba za su zama ɗaya ba shi ne Allah ya ce sa zama ɗaya da wancan da aka assasa shi bisa taƙwar da kuma wannan da aka assasa shi a gefen gaggawa kuma da yake fadawa kuma in zai fada maginin ma da shi ake fadawa kuma wutar jihannama za a fada ai ba su zama ɗaya ba Mm. kuma za a ya ci sai Allah ya ci gaba da bayani akan ginin nasu eh wallahu la yahdi qawma la yazalu bunyanuhum allazi banaw ribatan fi qulubihim illa an taqatta qulubuhum eh ributan shi su kansu abinda suke sun san ba gaskiya bane eh to amma bata ne ya riga ya shige su da hasada domin wasu daga cikin ma munafikai a cikin a Madina ai sun san abinda da Allah ya faɗa a cikin at-Taura eh duk sun ga sun ga kamar yadda muke faɗa daima cewa Allah ya yi bayanin manzo Allah a cikin at-Taura ko sannan kuma ba ma manzo Allah ba har sahabbansa ma wasu duk sun fito bayaninsu ya fito a cikin taura malamai daga cikinsu daga cikin yahuda duk sun san sufofin manzala ba ma manzala ba sun san sufofin sahabbansa eh to saboda haka wani abin suna yi ne saboda hasada eh hasada ake wa manzala sallallahu alaihi wasallam Ah, can baya da ake magana ai cewa suke yi da mushrikai ai za a aiko annabi in annabin ya zo za mu haɗu da shi mu yaƙe ku to me yasa da aka aiko annabin kuma sai suka zama kuma sai adawa ta komo kan kan annabin wanda har sun je su- kafin ya ga lotul ahzab suka je suka samu kafiran maka kafiran maka suka ce to mu ba za mu yarda da abin da za ku je ba sai kun ba mu fatawa eh ku ne ma abuta littafi ne mu ko ba mu da littafi to amma ku ba mu fatawa shin mu ne akan gaskiya ko muhammadu ne akan gaskiya sai suka ce a muhammad ya ba akan gaskiya yake ba ku ne masu bauta a gumaka ku ne akan gaskiya to kaga sun san ba akan gaskiya suke ba amma saboda kiyayya da hasar da manzala wai sai suka ce gafaran maka mushrikai su ne wato akan gaskiya to shine aka yi wannan tattarkiyar aka tafi aka yi yakin wato gazotul handar إن الله اشترى نعم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن.
الله إن الله حقيقة الله اشترى من المؤمنين أنفسهم ya saya ya sayi kayan mumine ma'ana ya me siya ya sayi kawunan su daga gare su mumine wa amwalahum dukiyoyin su an yabzulu su ne su ba da dukiyar bi da a ciki cikin bin Allah kan jihadi kamar jihadi ya anna lahum janna to idan suka yi wannan cinikin to aljanna ce ta tabbata gare su eh sun ba wa Allah kansu da dukiyarsu to shi kuma Allah ya ba su aljanna yuqatiluna za su su yaƙi fi su billah su ɗauka addinin Allah to ba ya luna a wajen yaƙin a kashe su ba ya luna ba ya luna a wajen yaƙin su kashe abokan yaƙin abokan gaban kafirai wa ya luna su ma a kashe su eh jumla ce ta istinabi bayanin lishirayi bayani na cinikin da aka yi fi qira'atin bi taqdimil mabni lil maqul ko eh ai ko yuqtalu ba'duhum za a kashe shashin su wai katilul baki sauran kuma idan suka sauran da musulmi su kuma za su yaki za su yaki sauran abokan gaban wa adan alaihi alƙawari ne alaihi akan ubangiji hakan makinkanci eh fit taurati da ya an rubuta shi ya ya faɗe shi a cikin attaura wal injil da injila wal qur'an da alqur'ani ومن أوفي بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ومن أوفي بعهده من الله أي لا أحد باب أو باب mafi cika alkawari min Allah daga Allah ba wani wanda ya fi Allah cika alkawari eh fasabshiru ku albishir fi iltifatun an al-ghaibati fi albishir bi bai'ikum da wannan ciniki naku allazi bayatun wanda kuka yi ciniki da ubangiji akan zabi da shi wazalika huwa al-fawz al-azim wannan ciniki shine rabauta al-azim mai girma ai almunilu mai samar da gayatar mutlubu gayar abin nema التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الامرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله التائبون اي رفيع على المدي بتدبير مبتدئين التائبون kudai wato masu tuba mini shirki daga shirki wanda faƙi da kuma munafunci al'abiduna masu ibada ma'ana al-mukhlisuna masu ikhlasin al-ibadata bi bauta lillahi ta'ala suna tsarkake wato bautar su ga ubangiji alhamiduna wato sune wato masu yabo masu godiya lahu godiya ga Allah ala kulli halin bisa kowane hali as-sa'ihuna wato masu yin azumi arraki'una masu yin wato rak'o'i suna ruku'i as-sajiduna suna yin sajada ay salawatu salloli al'amiruna masu umarni bil ma'ruf da kyakkyawan aiki wannan huna da kuma wato wato da wannan huna kuma masu hanyi an munkar da abin ki wal hafizuna da masu wato da masu wato kiyayewa li hududillahi da iyakokin Allah aini ahkamihi da hukunce hukuncensa bil amali da yin aiki bi hali ta kaga sai ya lissafo su al-abid at-ta'ibuna ko al-abiduna al-hamiduna as-sa'ihuna ar-raki'una as-sajiduna al'amirun da bilma arubi sai kuma ya ce wannan huna a nan wato za ka ga balaga alkur'ani kenan eh alkur'ani wannan mawaɗin da yake cewa al'amirun da bilma arubi wannan huna al-munkari ba inda za ka samu wani sai alkur'ani wannan ita ce ake ce mata alwawu samaniya ko sai da aka jero abu takwas sannan kuma aka adabta shi da da wawi ko to sai alkur'ani alkur'ani yana daga cikin mu'jiza alkur'ani in ka lissafa za ka ga abu guda takwas ne da ga to aka zo guda takwas sai annan takwas aka kawo kamar yadda Allah sanda yake magana yake cewa wato wasiqal lazina kafaru illa jahannama zubara ko sai ce hatta idza ja'uha sai ubangi ya ce futiha tabwabuha ko hatta idza ja'uha futiha abwabuha kaga ba a sa wa anan ba saboda kofofin jahannama guda bakwai ne amma da yace wasiqal lazina taqaw ila aljannati zumara ko eh hatta idza ja sai ce wa futihat abwabuha eh to ba inda za ka samu wannan sai a cikin qur'ani eh duk akwai rumuz na ijazul qur'ani in ba qur'ani ba za ka same su ba kuma irin wayannan wawu samaniya da sauransu eh sai a qur'ani
wa alam walam ka sani annat tawbatal maqbulata cewa tuba a bakar ba annama tasul bijtima yarbati murin to kawai tana samuwa ne da haduwar abubuwa guda hudu to tuban da Allah yake karba sai an samu abu guda hudu ko
awwaluha na farkonta ihtiraqul qalbi wato konewar zuciya min suduril ma'siyati yayin wato wato yayin da wato yayin da wato sako ya samu wa saniha na biyuntu annadamu shi ne yin nadama ala fi'liha fi ma maba bisa abin da mutum ya aika na sabo cikin abin da ya shuɗe salisuha na ukunsu al'azmu ala tarkiha fil mustaqbali wato yin niyya ala tarki ha bisa barin saban fil mustaqbal cikin gaba ma'ana Allah ya huda ya niyya cewa ba zai kuma yi ba
wa rabi'uha na hudun su an yakuna al-hamilu lahu na'am an yakuna al-hamilu lahu Wa- ala tawbati talabu ridwanillahi to kuma na hudun su shine abin da ya dauke shi zuwa ga wannan tuban to neman yadda Allah wa ubudiyatihi da kuma wato kasancewarsa shi bawan Allah ne fa in kana garabuhu bit tawbati idan wato wato nufinsa ya zama a wajen a tuba tahsilu madhi nasi lahu na'am tahsilu madihin nasi wato samun wato yaban mutane da gare shi ne wato ya yi tuban ne saboda ya samu yaban mutane wa daf'i mazammatihim da kuma ije wato zargin mutane alaysa bi mukhlisin to wannan bai zama mai tawbatihi.
eh, wannan ba mai ihlasi ne a cikin tubansa ba eh, ba ihlasi a cikin tuban Eh, shi yasa aiki kuwa aiki abin da ake nema kan Allah ya karɓi aiki abin da ake so a samu ihlasi a cikin aiki idan kai samu aka kai aiki aka samu ihlasi shi kenan Allah zai karɓa Mhm.
وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين البشر المؤمنين ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قرب من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم الله يجي كي البشر المؤمنين يا من زال كي مس البشر بالجنة da aljanna wannan zala aya kuma wannan mai zuwa da aka ja ta sauka ne ko kuma ya sauka fi sigifari cikin neman gafararsa sallallahu alaihi wa sallam da ammihi ga amman sabi dalib abi dalib wastighfar ba'd wastighfari ba'd sahabati da yin istighfarin shashin sahabbai da abawai ga iyayensa wasu daga cikin sahabbai su ma suka ne suka rika yin neman gafara ga sa- ga iyayensu amma fa almushriki ne kuma mushrikai eh shine sai wannan aya ta sauka Allah yake cewa ma kana lin nabi bai kamata ga annabi ba wallazina amanu da wayanda suka yi imani an yastaghfiru su nemi gafara da mushriki ne ga mushrikai su nemi Allah ya mushrikai gafara eh walau kanu uli uli uli qurba ko da mushrikan ne sun zama makusantansu ne eh, min ba da mata bayyana lahu bayan ya bayyana gare su annahu ashabul jahim su yan wuta ne eh, bi an matu shine suka mutu alal kufur bisa kafirci duk wanda ya mutu a kafirci ai dan jahannama dan wuta ne to bayan kuma sun san cewa sun san cewa yan wuta ne to bai kamata a ce sun nema musu gafara ba dan hukunci ya riga ya rigaya duk wanda ya mutu yana kafiri kaga bai imani da Allah ba bai imani da manzo Allah ba to shikenan kaga ba magana ba magana ma fitowa in ya shige shi halin da musallala ne eh mhm وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه to istighfar neman gafara annabi Ibrahim da zama ba la abihi ga mahaifinsa illa ammo idace sai dai ga wato wani alƙawarta da suka yi ne wa adaha da ya masa alƙawarin sa iyahu gare shi bi kaulihi da faɗin sa da yace astaghfiru laka rabbi zan zan nema maka gafara wato rabbi wato ubangiji na raja an yuslima don yana ƙonayya musulunta raja an yuslima musulunta shi yasa ya faɗaitan masa neman gafara ubangijin eh to falan ma ta bayyana فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه yayin da ya bayyana lahu gare shi annabi cewa shi a duhu lillahi bakin Allah ne bi mauti da mutuwarsa Allah kuma da musa kafirci ta barra'a sai ya kubuta minhu daga gare shi wata rakar istighfara ya bar neman gafarar lahu gare shi إن إبراهيم لأواه حليم sun dai Ibrahim annabi Ibrahim la Allahu ai kasiru tadaru mai yawan wato kankan da kai ne wanda ya addu'a alimu kuma mai haƙuri ne alal azabisa cuta وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هديهم حتى يبين لهم ما Ko يتقون Allah bai zama wani zai fitar da mutane ba bayan ya shirya da su islam da musulunci Eh, wato ubangiji ba zai fitar da mutane ba bayan ya shirya da su ga musulunci hatta yi bayyana lahum har dai sai ya yi bayanin ma ya taɓuna abin da za su kiyaye sai ya yi bayanin me za su kiyaye lahum gare su min al'amalin daga wato aiki to fa la ya taɓo to ba za su kiyaye shi ba to in ba su kiyaye shi ba to fa yasu tafi ilala sai su ma su cancanci da ilala batarwa Eh, an gaya musu kanku kaza kanku kaza kuma sai ba su kiyaye wannan abu ba sai suka yi to shi kenan magana ta gane Mhm.
إن الله بكل شيء عليم Allah masani ne bi kulli shay'in da kowane abu wa minhu mustahiqul idlal yana daga cikin abin da ubangiji duk ya sani ne macancancin wato fatarwar wal hidayati da shiryawa wato wanda suka cancanci a fatar da su da wanda suka cancanci kuma a shiryar da su إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت hakika dai Allah mallakar sammai da ƙasai duk nasa ne Eh, da masammai da ƙasai baki ɗaya mulkin ubangiji ne da duk abin da yake cikin su yuhuyi kuma Allah shi yake rayawa wa yumitu shi yake matarwa وما لكم من دون الله من ولي ولا sai نصير ya ku mutane ba ku da wani wato mazubanci min dunin layi kuma bayan Allah ai gairihi waninsa ba ku da wani mazubanci da zai kiyaye ku min daga gare shi wala nasirin wala wani mai taimako yamma na uku da zai kare ku an darar da gaba da cutarwarsa
لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصير الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كان تزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم
na kai haka to na To da. gaskiya ne ya kamata
آمين آمين
akwai bako da aka yi wanda ya zo ɗan shi muhammadu mushiri halifarsa haji bin mushiri wanda allah ya kawo shi wannan gari yau kuma mahaifinsa kusan duk wanda yake cikin faila ya san waye shehu muhammadu mushiri ba kuma ma shi shehu mushiri muhammadu mushiri ba mahaifinsa eh, ha- abdu shi abdullahi mahaifin shi shi shi mahaifin shi muhammadu mushiri idan ana bibiyar tarihin su bayyana faida da waɗanda shehu ya karɓi abubuwa a gurinsu to za a- za a san waye mahaifin shi shehu muhammadu mushiri eh, kuma shi kansa hajji da ya zo yanzu ya yi taka rawa a harkar faina sosai ina ganin wanda duk suke da littattafansa irin su inzarin wa ibada ila bayan idinihi bi shahada shi hajji shi ne ya yi shi eh lokacin da ake ta wa'annan rigingimu irin su kusan shekara hamsin kenan shi ya yi wannan littafin Eh, ko littattafansa da yawa mahaifinsa shi kuma shi ne ya rado asinnatul augad ko rado asinnatul augad ko eh shi shi muhammadu bashiri da littattafansa dai da yawa a ciki eh to alhamdulillah Allah ya kawo masa ya kawo mana shi nan garin za mu je za mu ziyarce shi kuma mu ji yaushe zai yi yana nan har zuwa yaushe idan an samu damar kuma ya halarci a gan shi ya yi mana addu'a to duk dai za a san abin da za a yi Eh, salatu fati uku ولا تنفع في ركوب
Um, Ruwan lawa sha ɗaya,
والله تعالى
lawa. Ruwan lawa sha ɗaya, قل هو الله شاء
Allah sha daya Kulhu Allahu sha ɗaya.
wallahu uku Kulhu Allahu uku.
استمر الله كرسول الله كيس الله صلاة الفاتحة
Salatul Fatihi.
ولو سن شاء الله تعالى صلى الله عليه وسلم صلاة الفاتحة Salatul Fatihi.
إن شاء الله بما لباس الله صلاة الفاتحة Salatul Fatihi.
يا الله تعالى وسلم وسلم صلاة الفاتحة Salatul Fatihi.
تقول الله كيس الله صلاة الفاتحة Salatul Fatihi.
أما الله شريس الله سبحانه وتعالى صلاة الفاتحة Salatul Fatihi.
wanda ya zama zama sa Allah ya biya masa gurbin sa salatul fatiha Salatul Fatihi.
in su ga kun ma ta Allah ya biya masa gurbin sa salatul fatiha Salatul Fatihi.
salatul fatiha Salatul Fatihi.
salatul fatiha Salatul Fatihi.
fatiha da salatul fatiha
فاتحة صلاة الفاتح فاتحة